أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yaɗa labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitabu wa sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasinmu na 177 muna tafiya ne tare da tattafai guda biyu kamar yadda 'yan uwa masu bibiyar mu suka sani littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu littafin أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي تو مالا ذا متاشني أمسألة تدري بقوي دا 32 أتي لتافع أسئلة القرآن المجيد دومين آير dukkan su sun kawo ta su masu littattafan sai dai ta ina ne sun ka yi tanawulinta wani lokaci zai zamanto sun hankalta ma abu daya wani lokacin kuma ya zamanto a'a wannan ya kama ta wannan iskari ta wannan fage wannan ya kama iskari ta wannan fage domin iskalin yana da yawa kwarai da gaske yana da kyau ka san nau'in sa misali ka ga zaman tushen ta fuskar aqida ne ko ta fuskar nahawu ne ko ta fuskar sarfu ne ko ta fuskar balaga ne ko ta fuskar tafsiri ne ko ta fuskar yana da matsala ne da wata ka'ida ta shari'a ne ko yana da alaka ne da wata matsala da wani hadisai ne almuhimu dai al-ishkal da nau'uhu abu ne mai muhimmanci nau'in iskalin daga ina ya samu asali to za mu tashi a matsala ta 732 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da dacewa da sunnata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya malam yace fa in qila idan aka ce kaifa jama'a ya ake Allah ya kawo abu a matsayin jam'i na jama'a kinan wato damiri kinan na jama'a ko khitabi na jama'a fa qala yace rabbi irji'un ya Allah irji'un kuma idoni walam yaqul bai ce ba arji'ni ba tun da magana da Allah Allah ka dawo da ni wal mukhatab wahidun wanda ake magana da shi dai ne wa huwa Allah ta'ala shi ne Allah madaukakin sarki malam yace qulna za mu ce huwa jam'un jam'i ne littafkhimi dan kambamawa wa ta'zimi da girmamawa to ba a ce Allah an kambama shi nan alarabci ne ake cewa don Allah ko ka kambama shi ko ba kambama shi babu wanda kai Allah girma amma nan ana nufin dama don girmamawa ne ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna nahnu nuhyil mauta Allah ce mu ne muke rayar da matattu an gane ko wa ashbahu da abin da ya kama da hakan ga shine ashbahu kamar shi duk inda ka ganin nunun ta zo ana magana da Allah yana da yawa cikin alkur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryati ala rajulin min alqaryatayn azim ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya da sauran ayoyi to duk irin wannan yana nuna girmamawa ga Allah ba yana nufin ba akwai alloli daban-daban dan da wannan ne waɗansu sai su faki su ce ai cikin aƙidar musulmi ba Allah ba ɗaya bane kamar kiristoci su to amma an ka koma wanga mutashabih ne sai a koma zuwa ga al-muhkam qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad innama Allahu ilahun wahid da abin da ya kama da haka to wannan shine abin da malam ya kawo to amma in muka duba cikin littafin daf'u ihamil tirab an ayatil kitab shi ma malam ya kawo wannan aya a cikin wannan littafin nasa suratu qad aflaha al-mu'minun a mas'ala ta 121 malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wata'ala qala rabbirji'un yace Allah ku dawo da ni suratul mu'minun aya ta 99 la yakhfa baya boyuwa ma yasbiqu ila dhihni abinda zai gaugawa zuwa cikin kwakwalwa fihi a cikin wannan nassi kenan min ruju'i dhamir ila rabbi ko fihi a cikin wannan bayanin ko cikin wannan ayar an gane ko ko cikin wannan ma'ana ta wannan ayar wato min ruju'i dhamiri ila rabbi dhamiri zai koma zuwa ga Allah wa dhamiru bi sighati al-jam'i shi ko dhamiri yazo ga siga ta jam'i war rabbu jalla wa ala wahidun shi ko ubangiji dai ne makadaici ina fata an fahimta to daga nan iskalin yake malam yace to wal jawabu min thalathati awjuhin shi malam yace to amsa ma guda uku ta fuska guda uku malamai suka bayar al awwalu na farko wa huwa azharuha shine mafi fitowa a fili qarara أن الواو لتعظيم الخطاب ita wawun don girmama al-mukhatab ne al-mukhatab wanda ake magana da shi an gane ko wa huwa Allah ta'ala shine Allah subhanahu wa ta'ala rabbi ya ubangiji sace irji'uni ya Allah ku dawo da ni an gane ko kenan nan girmamawa ne yace kama fi qawli sha'ir kamar da yazo cikin fadar sha'ir ala farhamuni ya ilaha muhammadin ala an harfu tanbihina farhamuni ku ji kaina ya ilaha muhammadin ya abin bauta annabi muhammad فإن لم يكن صلى الله عليه وآله وسلم فإن لم يكن أهلا فأنت له أهل فإن لم أكن أهلا إن بن چنچنت با أي من جنكي فأنت له أهل تو الله كي كا چنچنت كي جنكي الله الله الله فإن لم أكن أهلا فأنت له أهل إن بن كسنچي با wato na cancanta da rahmat to kai Allah subhanahu wa ta'ala ka cancanta wato kai rahama ina fata an fahimce ni waɗansu malamai sun tafi wato akan wannan kidan farhamuni da yace ya kawo ta ce farhamni wa qawlil akhar da fadan wani sha'iri an gane ko wa in shi'iti haramtu nisaa siwakum in ki so zan haramta mata siwakum waɗanda ba ku ba amma yana nufin waɗanda ba ke ba girmamawa mace dama in mutum kaga bai girmama Allah bai girmama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai girmama iyayensa bai girmama yayunsa bai girmama wato amma yana girmama mace saboda ya san nan akwai abin da zai ebewa baya in bai aure ta bai rasa ta in kuma ya aure ta akwai abin da ke jin tsoro ya sani domin ana rayuwa cikin gida guda wa in shi'ti in ki so lam am ban dandana ba nuqahan nuqahan wala bardan kidan ba zan dandani ba wato nuqah kalima ta nuqah yake cewa alma'ul azbu an gane ko alma'ul azbu ruwa waɗanda suke tataccin ruwa an gane ko wala bardu huna arriqu shine wato asalin bardu shine sanyi amma yana nufin yawu ba zan hada yawu ba yake na lam lam at'am nuqahan ba zan sha ruwa ba tataccin ruwa zan daina shan ruwa wala bardan kuma zan hada yawu ba kinan muto shi tazo to kaga sai ya zamanto shi ya yadda ma shi mutu saboda ita wal iyadu billah الوجه الثاني أمسى تبيو أن قوله cewa faɗar Allah subhanahu wa ta'ala rabbi ya ubangiji istighathatun bihi ta'ala ya nemi taimako ne ga Allah istighatha kenan wa qawluhu faɗar Allah subhanahu wa ta'ala irji'un inda anka ce irji'un khitabun lil mala'ika mala'iku ne yake ma magana shi wanda anka kama kafiri din kenan za a kai shi auta wal iyadu billah wa yusta'nasu li hadha alwajhi malan yace za a samu natsuwa ga wannan fuska da anka ambata bi ma zakarahu ibn jarir game da abin da ibn jarir ya faɗa an ibn jurayj daga ibn jurayj qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li aisha manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ma ummul mu'minin aisha radiyallahu anha wa ummahatil mu'minin ajma'in wa alis sahabati ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إذا آين المؤمن الملائكة إذا مؤمن يجمع ملائكة قالوا ذا سوتي نرجعك إلى دار الدنيا أنغانيكو za mu dawo da kai zuwa ga duniya fa yaqulu ila daril humumi wal ahzan an gane ko idan mumini ya ga mala'iku qalu za su ce narji'uka ila daril dunya za mu yi da ka duniya in ya ga mala'iku fa yaqulu sai ce ila daril humumi wal ahzan zuwa gidan damuwa da kuma bakin ciki fa yaqulu sai ya ce bal qaddimuni ila Allah kuma yadda ni zuwa ga Allah wa amma al kafir ku kafiri fa yaqulu lahu zai ce fa yaquluna lahu za mala'iku za su ce da shi narji'uka za mu dawo da kai duniya fa yaqulu rabbirji'un Allah ka dawo da ni wannan asar ne aka kawo daga ibnu jurai duk da yake ba ba ya daukakar da shi tun da shi ibnu jurai ba sahabi bane sai an koma jin tahqiqin littattafai a gani ma in maganar ma ta zo zuwa gare shi ko ta inganta duk yake mursal galibi ba ingantuwa yake ba tunda mursal yana ana aiki da shi ba mutlaqan bane sai da shurut kamar yadda malamai suka yi bayani ina fata an fahimce ni akwai kuma tahqiqat na ibnu jarir tabari daban-daban tahqiqi na ahmad shakir tahqiq na mahmud shakir تحقيق نا عبد الله بن محسن التركي الدكتور الشيخ عبد الله بن محسن التركي اكو تحقيقي نا wato ustad doktor hikmat bashir kuma bai karasa shi ba muna fatan Allah ya bashi iko ya karasa alwajhu thalithu amsa ta uku wa huwa qaulul mazini ita ce magana ta imamul mazini an gane ko mai tahqiqin wani littafi ya kanon ba ɗaya yace unzur i'rabul qur'an lin nahas kadiba cikin i'rabul qur'an nan nahas da mushkilul i'rabul qur'an na makki abi talib da annukat li abil hasan al-qayrawani da tafsirul qurtubi dukkan duba cikin wannan littafin alqawlu thalith magana ta uku huwa qawlul mazini ita ce magana ta mazini annahu jama'a damira ya kawo damiri a matsayin jam'i da yace irji'uni li yadulla ala takrar dan ya nuna maimaitawa faka annahu qala kamar ya ce rabbir ji'ni rabbir wato rabbir ji'ni irji'ni kenan ka maido ni ka maido ni ka maido ni to irji'uni din kenan sai an hankalta ma ma'anar jam'i cikin wato maimaita sunan to me in an maimaita sunan kamar zai bambanta kenan kamar an dauke shi jam'i kamar ya ta faɗa irji'ni irji'ni irji'ni irji'ni sai an ka ce irji'un malam yace to wala yakhlu hadha alqawl indi min bu'din malam yace wagga magana dai an ka faɗa malamai na sun ka faɗe ta amma dai wagga magana ba ta da ba ta kasancewa wato wala ta wala yakhlu hadha alqawl wagga magana ba ta gushe ba tana da indi a wajena min bu'din wato tana da nisa duk da yake malamai sun ka faɗe ta to kaga wato mutunta magana wani da ra'ayinsa in ya kawo kai ba za ka zaba lokaci a'a shirme na ƙarya ne ragaita ce a'a a tattauna a ilmance in ma kuskure ne ina ganin akwai kuskure koko kaza amma wani in yana magana kamar shi shine san komi ma ilimin ma gaba ɗaya shi ya fi kowa sanin komi daidai da abin da ya kamata Allah ya kyauta malin ya ce to wal ilmu inda Allah ta'ala ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala mas'ala ta gaba da zamu tashi akan ta to ita ma wannan mas'ala din dukkan su sun kawo ta to kenan sai mu ci gaba da littafin da muke a cikin sa ina fata an fahimce ni domin haka ne al'ada ta gabata idan sun kawo aya dukkan su galibi littafin da muke a cikin sa sai mu fara da shi mas'ala ta 122 a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab malin yace qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wata'ala fa idanu shika fi suri idan an kai busa a cikin kafo qaho fala an saba bainahum babu dangantaka tsakankanin su yawma idin a wannan yini wala yatasaalun ba su tambayar juna ba هذه الآية الكريمة مالن يتي wannan aya mai daraja tadullu tana nuna ala annahum la ansaba bainahum yawm idhin babu dangantaka tsakankanin su ranar tashin alkiyama wa annahum la yatasaaluna yawm alkiyama ba za su tambayi juna ranar tashin alkiyama wa qad ja'at ayatun ukhar wadansu ayoyi sun zo tadullu ala thubutil ansabi bainahum wanda suke nuna cewa dangantaka za ta tabbata tsakankanin su ka qaulihi kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala yawma yafirru almar'u min akhihi ranar da mutum zai gudu ya bar dan uwansa الآية سورة أبس آية 34 وآيات أخر da waɗansu ayoyi ma na daban tadullu ala annahum yatasaalun wanda suke nuna za su tambayi juna ka qaulihi ta'ala kamar fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun sashen su ya fuskanci sashi suna tambayi juna suratu safat aya ta 27 to ya zamu yi an ce babu dangantaka kuma yanzu an tabbatar dangantakar an ce ba sa tambayar juna kuma an ce za su tambayi juna to kaka wal jawabu malin yace an gane ko annal murada bi nafi al-ansab abinda ake nufi da kore dangantaka inqita'u fawaidiha yankewar fa'idar ta amfaninta wa athariha da tasirinta ita wato dangantakar kenan allati kanat mutarattibatan alaiha fi dunya wato amfanin da kuma tasirin ta wanda ya kasance ya tabbata a kanta ya ratayu gare ta a nan duniya min al-awatifi na tausayi tausayi tausayi wa naf'i da kuma amfanuwa wasilati da kuma alaka saduwa alaka ta saduwa kina asilat nan sadar da alaka ake nufi wat tafakhuri bil aba da alfahari da kai dan gida kaza ne kana alfahari da iyayenka ko babanka ko kakanka yace to la nafi haqiqatiha ba ana nufin babu ta ba kwata kwata kwata kwata an gane ko shine abinda an ka kawo to amma kafin mu je gaba za mu gane cewa eh idan muka duba cewa fala an saba bainahum waɗansu malamai suna ganin daga lokacin da suka mutu ma alaƙar za ta yanki domin misali za ku ga ɗan annabi nuh an ce innahu laysa min ahlik bai daga cikin iyallanka na ana nufin bai daga cikin iyallanka waɗansu ka ce laysa min ahlika al-maw'uda bi najatihim waɗanda an kai alƙawalin al-maw'udi bi najatihim waɗanda an kai alƙawalin za su tsira shikenan wasu suka ce a'a laysa min ahlik tunda shi ya mutu kafiri kai kana musulmi daga nan ya fita daga cikin zama iyallanka kenan bai daga cikin iyallanka to amma wannan fassarar alaka ta yanke amma duk da haka akwai dangantaka a tsakankanin su sai dai amfani ne wato ba ta yi shi yasa sai an yi hattara inda aka ce fala an saba bainahum nan annafiyu kala kala ne akwai nafiyu al-fawaid da nafiyul kamal wani lokacin za a kore abu ana kore shi ne ba duka ake nufi ba an kore amfaninsa ne akwai lokacin da kuma in an kore abu a'a an kore sashen shi ne ba dukkansa ba na fiyul kamar Allah subhanahu wataala ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ba aikin da'a bane ku dibi gabas da yamma ku yi sallah to laysal birra ko laysal birru a wata kira'a wato Imam Hafs da Hamza sun karanta laysal birra an tuwallu wujuhakum sannan kuma sauran sun karanta laysal birru to kaga an ce ai sallah ba ta cikin aikin da'a kenan ko ai an yi banna kuma yace walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin an gane ko wa aqama salata wa ata zakka wa ata al mal ala hubbihi dhil qurba wal yatama walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al mal ala hubbihi dhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was sa'il wa fi riqabi wa aqama salata wa ata zakata haka ayar take to kuma ya dawo ce kuma sai da sallah to kuma yanzu a tsaye da sallah ai sai an dibi gabas kaga kenan ya ce ba ta daga cikin da'a kuma ya sa ta cikin da'a a ana nufin ba ita kadai ce aikin da'a ba don haka in ɗalibin ilimi fahimci wannan ba sai haɗu da matsala shi yasa shi nafiyu kin yana da hukumce hukumce nafiyul kamal nafiyul athar nafiyul fawaid an gane ko ana nufin akwai abu amma bai da amfani kamar yanzu mutum yana da mota sai ce ai shi bai da mota a yana nufin ba ta amfaninsa da komai ba yana nufin babu motar bane ba yana nufin baya mallaka bane ba mallakar ta ya kore ba amfanin ta ya kore wani lokacin sai a kore sifa da mausuf wani lokacin kuma a kore wato sifakin abar mausuf din duk irin wannan yana da yawa cikin usulul fiqh da balaga wani lokacin a kore abu a matsayin haɗuwarsa amma ba wai yana daban-daban ba Allah subhanahu wa ta'ala yace annabawa ma wato ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am ba mu sanya annabawa ba jiki wanda baya cin abinci to ai su annabawa jiki ne mutane ne an gane ko amma jikin da bai cin abinci ne abba sanya su ba kina annafi munsabbun ala la ya'kuluna ta'am jikin da baya cin abinci su jiki ne amma wanda baya cin abinci to baka san inda an musabbun nafi ba baka san musabbun nahi ba baka san wane ne ba ka ki kuma tsaya ka karanta sai dai ka zabura ka ce a'a abu kaza ba haka dan bane ba haka dan bane to kai in ana tattauna a ilimi kai za a dubi ko kuma masala ta ilimi za a kalla yana da kyau ɗaliban ilimi mu yi hattara da wannan to sai mu je malam yace to wal jawabu an thani amsa akan abu na biyu min thalathati aujihin ta fuska guda uku nan da inda anka ce wala ya tasaalun kenan shine athani kenan mas'ala ta biyu iskali na biyu inda anka ce ba za su tambayi juna ba al awwalu na farko anna nafiya su'ali abin da yasa anka kore musu tambaya kenan ci da anka kore musu tambaya ba'da nafqatil ula bayan busa ta farko wa qabla thaniyati kafin ta biyu wa isbatuhu ba'dahuma ma'an kenan tabbatar da tambaya ba'dahuma bayan busa ta farko da ta biyu kenan ma'an tare dukkan su an haɗa su da an ka ce wato fa idan fi su ya an kai busa cikin ƙaho to na ana nufin lokacin da an kai busa ai babu zancen hankalin su ya tashi shikenan sai zancen mutuwa to kenan kuma da babu zancen tambaya yau mata rauna hata ta halu kullu murdi'atin amma artada'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha misali an gane ko ma'ana dai an kai busa ta farko wannan lokacin mutane sun firgici wato fafaze a man fi samawati man fil ard fasa'iqa man fi samawati man fil ard za su firgita sannan za su mutu to ai kaga firgita wadda mutuwa za ta zo bayan ta dan ka har hada ayoyin ka zo ka ce an yi kuskure cikin namli ya ce fafazi'a cikin zumar ya ce fasa'iqa to fazi'a wato rikicewa ne firgita shi kuma sa'iqa somewa ko mutuwa za mu ci tun zancin su mutuwa ake yi tun da kiyama ce sai ka ce to ya za a yi an kace za su rikice kuma za su za su mutu a babu matsala sai sun rikice tsoro ya kama su kuma za su mutu me matsala ne to shine yace to kenan sai zama an kai busa ta farko babu ba za su tambayi juna ba in an kai busa ta biyu za su samu damar da za su tambayi juna asani waɗansu sun ka ba da amsa ta biyu a ƙarƙashin wannan anna nafiyar su'ali kore tambaya inda ishtighalihim bis saqi lokacin da sun ka shagaltu da wato as-saq wato su ma kenan zuwa mutuwa wal muhasabati da kuma hisabin da za a yi musu waljawazi ala sirati da lokacin da sun ka shagaltu da ƙetare siradi wa isbatuhu abinda an ka tabbatar musu da tambaya fi ma ada zalika inda ba wannan ba kinan lokacin da sun ka shagaltu da hisabin su kowa ana masa hisabi ba zance ya tambayi wani as-sa'q kuma lokacin da aka yi wato sa'q lokacin da za su mutu su sumi din nan da kuma lokacin da za su ƙetare siradi wannan lokacin babu wani zai tambayi wani sauran kuma za su tambayi juna inda za a kora su a lokacin abin nan wutar jahannama da kuma lokacin da suka shiga cikin wutar jahannama sai su tambayi juna wani zai cewa to ya za a yi mutum yana kuna da wuta kuma a ce ya tambayi wani a Allah ne ya bada labari mu zama iya karanta Allah ba wa isbatahu fi ma ada zalika za a tabbatar da tambayar da za su yi ma juna in ba waɗannan wuraren guda uku ba wurin suma da mutuwa da wurin hisabi da wurin ƙetare siradi wa huwa an suddi an karɓo wannan riwaya daga suddi min tariqa ali ibn abi talha daga ali ibn talha an ali ibn abbas daga wato ibnu Abbas malam ya kawo kenan ga amsa akwai ta daga magabata ba wai shi ya kawo ta ba kuma cewa wani magabaci ya faɗi wannan ba shi ke rage kimar malami ba hasuna cewa wato min barakatil qaul isna wato isnaduhu ila qa'ili yana daga cikin albarkan magana in dai ka san magana cewa da za a ga tana da muhimmanci to ka danganta ta zuwa ga wanda ya faɗi ta in ba wai dama ce abba a samu ba lokaci ya kure koko ba dole sai ka ta yawo maimaita sunansa ba dai ko ba dan kyamar shi bane ko don a ce ya samu kima da daraja الثالث أمسة أكو أن السؤال المنفية تنبيا ود أنك كوري سؤال خاص تنبيا تيكي من تتا wa huwa su'alu ba'dihim al-afwa min ba'd sashen su ya tambayi sashe yafiya fi ma bainahum abinda tsakankanin su min al-huquq na haƙoƙi ba wanda zai yafi mawani li qunutihim min al-i'ta domin sun yanke kauna da za a ba su ba yadda za a yi wani yafi maka haƙƙinsa to walau kana al-mas'ulu aban ko da wanda za a tambaya uba ne aw ibnan ko ɗa ne da ya tambayi uba ko uba ya tambayi da au umman ko uwa ce ta tambayi da ko da ya tambayi mahaifiyarsa au zaujatan ko mata mata ta tambayi miji ko miji ya tambayi mata duk wannan tambayar ta neman a yafiya wannan ba za a same ta ba an gane ko amma tambaya ta waɗansu abubuwa da ba ta yafiya ba za a iya samun ta zakara hadhihi al-awjuh thalatha wanda ya faɗi wannan fuskoki guda uku aidan kuma sahibul itqan mai littafin al-itqan fi ulumil qur'an wato imam as-suyuti kenan kaga har yanzu dai malam yana danganta maka cewa ba shine ya fara faɗa wannan magana ba akwai magabata da suka rigaye shi kuma wannan ba zai rage masa kima ba kuma ba zai rage musu kima ba ina fata an fahimci ni to wannan shi dai ne wato abinda malam ya kawo karkashin wato wannan mas'ala kenan to kafin mu dawo cikin littafin as'ilatul qur'anil majid tun shi ma ya kawo wannan nan da an kai zancen cewa ba za su yafe ma juna haƙƙi ba wani zai iya tambayar kansa to me amfanin kafiri ya yafe ma dan uwansa haƙƙi kuma wancan shi ba zai yafe ba saboda shi duk da yake kafirai ai wuta mataki mataki ce wanda ya fi wani zunubi ya fi wani shan azaba haka aljanna mataki mataki ce wanda ya fi wani ya fi wanda ya fi wani lada ya fi wani aiki wanda ya fi wani aiki nagari ya fi wani aiki matsayi to wuta inda za a yafe mutum ai kaga zai samu sauƙin azaba dan haka wani ya ce a'a wannan ba zai amfani su ba ba gaskiya bane ina fata an fince ni kenan yafiyar tana da amfani inda za a same ta wallahu ta'ala a'lam to mas'alar mu ta gaba mas'ala ce ta 733 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid mun dawo cikin sa domin ayat tana akan jerin ayoyi malam yace fa in qila idan anka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah yace fala ansaba bainahum babu dangantaka tsakankanin su kenan in an kai busa fa idanu fi khafi suri fala ansab fala ansaba bainahum yawma idin a wannan rana ita ce ranar tashin alkiyama kenan yawma wato fi khafi suri tanwini iwadun ni anil mahdhuf ita ce wato an fi khafi suri anan kenan wala yatasaalun sannan ba za su tambayi juna ba suratul mu'minun aya ta 101 suratul mu'minun aya ta 101 wa qala fi mawdi'in akhar a wani wuri Allah ce wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun sashen su ya fuskanci sashe yana tambayi juna suratul safat aya ta 27 Kulna za mu ce yawmul qiyamati ita yinin qiyama miqdaru 50 alf sana yana da tsawon gwargwadon shekara 50 fa fihi fa fihi ahwalun mukhtalifa akwai wato halaye daban-daban fa fi ba'dha yatasaalun a wadansu halaye za su tambayi juna wa fi ba'dha la yantiqun a wadansu halaye ba za su yi furuci ba li shiddati alhawli saboda tsananin tsoro wal faza'i da kuma wato firgici ko firgicewa ko firgita to wannan shine abin da malam ya kawo kina a wuri ba sa tambaya a wasu halaye da wasu zamunna da wasu lokuta ba za su tambaya ba waɗansu lokuta kuma wato za su yi tambaya shi ne abin da wato shi ma malam ya kawo karkashin wannan kaga maganar da ya kamar tazo sannan kuma nan mu yi hatara da an kace tsawon kiyama shekara dubu hamsin ne a ana nufin kiyama tsayuwa da sauran abubuwa ba ana nufin shi yinin kiyama ba yana da iyaka domin shi ita kiyama an kace tsawon shekara 50 a ba ana nufin karewa za ta yi ba tunda wani an kace shekara 50 ne ce to a a to kenan kiyama ma karewa za ta yi in ba haka ake nufi ba ita kiyama ba ta karewa tunda ranar da wata da ake auna lokaci da su an janye su kenan kuma kaddara wadda za a yi ma yinin kiyama a farko kafin zuwa wani dan lokaci na za a kaddara shekara dubu hamsin amma ita kiyama ba ta karewa don haka ba a kaddara ta da wani abu don kawo ne fuke da irin wannan ya ce to kai kaji a shekara dubu hamsin na ta kare kenan ko da sun shiga wuta shekara dubu hamsin an kare ba haka ake nufi ba ai hattara Allah ya ce khalidina fiha abada da yan aljanna da yan wuta ko ne khalidina fiha abada ne Allah kai mu tsari da wuta اللهم إنا نعوذ إنا نسألك الجنة وكل ما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وكل ما قرب إليها من قول وعمل مسألة متقبة هي مسألة تقريد أشرين دقو أتكل التافن دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب دوميشيني كاو آية دتكي أكن جيرين آيوي مالن يتي قوله تعالى فضل الله سبحانه وتعالى قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم أنغاري كو ذاسو تي إن أنتم بي كافرين kalu za su ce labithna yawman mun tsaya a duniya ne tsawon yini daya zaman mu a duniya au ba'da yawmin ko sashin yini fas'alil adin ku tambayi masu lissafi suratul mu'minun aya ta 113 ko ba haka ba aya ta 113 a cikin suratu wato al-mu'minun to malin yace hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja ta dullu ala annal kuffar su kafirai suna tana nuna kafirai su yaz'umuna suna riyawa inji malaman zauri suna cewa yawmul qiyamati ran tashi alqiyama annahum ma labisu illa yawman musu tsaya ba sai yini daya aw ba'da yawmin ko sashin yini wa qad ja'at ayatun ukhra wadansu ayoyi za su zo yufhamu minha khilafu zalika za a fahimci sabanin haka ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala yatakhafatuna bainahum suna yin magana kus kus kus kus da ƙasa daga wato khafa khafatan khafata shi shine wato yayi abu ƙasa ƙasa akhfadahu kenan yatakhafatuna ba yatahafatuna ba da haba ba wanda suke nufin fada faduwa cikin juna an gane ko wani suna fassara shi da yatahafatuna suna faduwa kan juna a'a wancan yatahafatuna da haba ba ne shi yasa Imam al-Ghazali ya littafi tahafutul falasifa nan yatakhafatuna ne daga wato da da, da kha'un ne ba da yatahafatuna bane ba da haba ba bane almuhimmu dai yatakhafatuna bainahum suna yin magana kasa kasa tsakanin su suna cewa illa bistum illa ashra ai ba ku zamna ba illa ashirin sai kwana goma suratu taha aya ta ɗari da uku an gane ko wa qaulihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wata'ala wa yawma taqumu sa'a ranar da kiyama za ta tsayu yuqsimul mujrimuna mujrimai masu laifi kafirai za su yi rantsuwa malabi su gaira sa'a su ce ba su zama duniya ba sai dan lokaci kaɗan nan sa'a ba ana nufin awa ɗaya ba ba na dan lokaci dan takaitacce an gane ko to to kuma na an ce qalu illa bis qalu labithna yawman aw ba'd yawm za su ce yini ko sashin yini nan kuma sun ce ashran a kwana goma ko kuma sa'a dan lokaci kadan malin yace to wal jawabu an hadha amsa daga wannan bima dalla alaihi alquran abinda alqurani ya nuna wa zalika anna ba'dahum yaqulu labithna yawman sashen su zai ce mun zauna duniya yini aw ba'd yawmin ko sashin yini wa ba'dahum yaqulu sashen su zai ce labithna sa'a mun zauna duniya kawai dan lokaci ne kadan wa ba'dahum yaqulu labithna ashran wasu za su ce mun zauna wato goma na fata an fahimce ni mai littafi wannan mai taqiqi wannan littafi yace kadiba anan ba ta uku unzur ar-radd ala al-jahmiyya kadibi littafin ar-radd ala al-jahmiyya na Ahmad bin Hanbal an gane ko li Ahmad bin Hanbal safha ta 74 wanda kuma mun faɗa cewa safha galibi daba'a tana iya bambantuwa inda babu ya faɗa ko abin da ya kama da haka wal intisar li imam al-baqilani kamar littafin kuma al-baqilani al-intisar juz'i na biyu wato safha ta 700 ko mu ce shafi na ɗari bakwai ko page ko page na ɗari bakwai da sha tara za ka ga wannan bayani ɗin don da haka duk ina faɗa wannan juz'i na biyu da babin ya faɗa da yafi da mutum ya faɗi wato abin nan babi da mas'ala galibi su ne ba sa canza amma safha da wani abu buga littafi yana bambantuwa ya kamata ɗalibai musamman masu rubutu na ilimi a bahasi na jami'o'i su yi hattara da wannan yana da kyau ka faɗi juz'i da mas'ala da aya galibi amma kuma safha sai ka faɗi taba'ad da taba'ad da ka ɗauko wannan wallahu ta'ala a'lam malam yace to wajhu dilalatil qur'ani ala hadha malam yace to kuma abin da yake nuna qur'ani ya nuna wannan annahu bayyana qur'ani ya bayyana anna aqwahum idrakan wanda ya fi su wato idrakan rishika al'amari gano inda an ka sama gaba wa arjahum aqlan wanda an mafi rinjayen hankali daga cikin su wa amsalahum tariqatan wanda yafi kama wanda yafi kama hanya ta daidai daga cikin su huwa man yaqulu zai ce inna muddata lubthihim wato lokacin da suka jima a duniya yawman yini wa zalika qawluhu ta'ala fatar yace imalu yace wa zalika wannan kuma qawluhu ta'ala a wajen fatar Allah subhanahu wa ta'ala idh yaqulu amsaluhum tariqatan lokacin da mafi kasancewa su daidai akan hanya mafi dacewa daga cikin su an gane ko mafi wato samun daidai kenan a ce mafi shirya daga cinsu a cikin wannan al'amari zai ce illa bistum ku zauna a duniya ba illa yawan sai yini an gane ko suratu taha aya ta hudu fadalla zalika ala ikhtilafi aqwalihim wannan zai nuna cewa an samu sabanin maganganun su fi muddati yubsihim a lokacin da wato suka jima wato a duniya kenan sun samu sabani wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza to wannan shi ne abinda wato malin ya kawo to amma anan akwai wata mas'ala mai hatsari an gane ko wanda shi kuma nan a cikin suratul taha da Allah subhanahu wata'ala ya faɗi cewa wasu sun ce illa bistum illa ashran wasu sun ce illa bistum wato illa yawma domin Allah subhanahu wata'ala yake cewa yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra nahnu a'lamu bima yaqulun إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما أتكل التافن فوائد في مشكل القرآن نئز الدين عبد السلام سلطان العلماء كديبا أتكل سورة طه أكد أشن ونا آية دودي كيو سنتي باشي ربط التافن با أما ينا فقاني الألبان سسونا ربطاوا to nan Allah ya ce waɗanda suka fi dacewa sai suka ce sun yi yini guda alhali ko zaman da suka yi a duniya zaman da suka yi a duniya ai ba kwana ɗaya bane akwai wanda ya shekara hamsin in kafirin zamanin annabi nuhu na ma akwai wanda zai yi shekara 400 ko 500 tunda annabi nuhu ya yi shekara 150 yana wa'azi a wancan lokacin ana jimawa a duniya ko ba haka ba Allah subhanahu wataala ce walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun shekara 150 yana da awa ba wai daga haihuwar shi zuwa mutuwarsa ba to ina anan ah to yanzu idan mutum ya shekara 40 ko 30 ko 60 sai an ka ce kuma ya ce illa bistum illa ashra ba ku wuce kun ba sai kwana goma sai an ka ce wanda ya fi shi hankali ya ce illa bistum illa yauma ba ku yi ba ku daɗe ba a duniya illa yauman sai yini to kaga a ƙane ina fata an fahimci ni to kaga irin wannan zai isa war wato a samu wato matsala to sai malamai suke cewa nan illa bistum illa yauman ba ku yi ba ku matse ba ku daɗe ba sai yini sai malamai suke cewa nan za a hankalta ma wato rikicewa. Ga al'ada mutumin da yake da cikakken hankali yake tsoron abkuwa abubuwa ya fi takatsantsan da su. Wanda ba ruwan shi ɗan fagamniya an gane ko ɗan kama mu cage ko wanda suke cewa ɗan kama mutuali. Shi kawai fagamniya ta suka sai in bala'i ya zo suke rikicewa. To don haka da ƙiyama ta tsayu kafirai waɗanda suna da ɗan dama dama su wajen ta'addanci. An gane ko waɗanda suke ‘yan ta'adda ne gaba ɗaya waɗanda ba su da dama dama afon sai sun ce illa bistum illa ashira. Amma waɗanda wato amsaluhum tariqatan illa bistum illa yauma waɗanda suke da ɗan saura hankalinsu sai suka ce illa yauman sai yini ɗaya. Ma'ana suna ya kamata a ce su ce illa bistum illa ashirin domin an fi kwana goma a duniya amma sun ce illa bistum illa yauma sai malamai suka ce mutumin da yake yana jagora ya fi tsoron abu fiye da wanda mi fiye da wanda ba shi ne jagora ba ma'ana su suka fi cancanta su rikice saboda suna adda tunanin ma abin ya kamata a yi a hankali sun ka kiyato da musibar ta zo sai ta fi shaho su misalin nake son in bayar sarki misali ko shugaban kasa ko jagoran al'umma idan yaki ya zo shi duk mutanen nan yana son kar sharri ya same su amma galibin mutane kowa takan sheki yi kenan kaga idan bala'i ya zo masu jagoranci hankalinsu ya fi tashi akan mi akan akan talakawansu duk yadda kake gani misali talakan in dai jagoran yana son al'umma sa nake zance in dai yana jagoran al'umma sa nake kishinta shi yasa mahaifi za ga abin da yake tada mishi da hankali a gidan ma wani lokacin ba wa wanda yake tada hankali sai ka cikin mutum da dare ya kasa bacci iyaye sun kasa bacci ko uba ya kasa bacci ko uwa ta kasa bacci saboda ƴaƴanta amma su can suna kwana suna min shari saboda mi saboda damuwar da take dauke da ita ba bace da damuwar su to shi yasa kenan in abin ya zo sai damuwar ta fi shahuwarta ko shi baban ko shi jagoran fiye da shi wancan dan abi ya riba a sha kiɗa ina fata an fahimci shi yasa sai suka firkicewa ma sun ka ce illa bistum illa yauma alhali shi ya kamata ce illa bistum illa ashara saboda rikicewar su tafi yawa haka malamai sun kai bayani kadiba cikin fawaid fi mushkil qur'an da sauran littattafai kaga yadda sun kai waɗanda sun kawo taujihin wannan ayar ba ko ne tafsiri ba sai wanda ya kawo taujihi akan wannan aya ƴan uwa musulmi wato wannan shine ƙarshen suratu an-nur an gane ko a cikin ƙarshen suratul mu'minuna afwan a cikin waɗannan littattafai guda biyu yanzu kuma wato zamu za mu shiga cikin suratul nur da izinin Allah subhanahu wa ta'ala to kamar yadda al'adar mu ta gabata littafin da ya fara kawo aya da shi muke farawa to amma anan ba za mu fara da shi littafin daf'o ihamil turab ba saboda matsalar cewa akwai bayani da anka kawo na bude sura bude sura kenan yana cikin littafin as'ilatul qur'an majid to da shi za mu fara sannan sai mu dawo cikin littafin daf'o ihamil turab sannan mu kuma cikin wani littafin dan shi littafin daf'o ihamil turab da shi muka kare سورة النور إن كديبة كان أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها أنا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر آه الرازي أنغانيكو yake cewa sai ka yasa number one kenan bai taƙiƙa wani littafi shi ya kawo wannan yace summiyat hadhihi sura an sanya wannan sura suratul nur suratul nur min ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ruya an mujahid an ruwaito daga mujahid qala yace qala rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace allimu nisa'akum suratan nur ko karantar da ƴaƴanku suratun nur an gane ko walam aqif ila ala isnadihi ban tsayo ba akan sanadin sa kinan tana yawa nan daga ibnu ashur ya dauko wannan wa an haritha bin mudar an karbo daga haitha dan mudar kataba ilaina umar ibn al-khattab umar ibn al-khattab ya rubuta muna an ta'allamu suratan nisa ku karanci suratul nisa wal ahzab da suratul ahzab wan nur da suratul nur وهذه تسميتها في المصاحف wannan su ne sunanta a cikin alqur'anai wa kutubi tafsiri da cikin littattafan tafsiri wa sunnati da sunna wala yu'rafu laha ismun akhar ba a san tana da wani suna ba in ba wannan ba wa wajhu tasmiya abin da yasa an ka sanya mata suna anna fiha al-aya a cikin ta akwai aya wadda Allahu nuru samawati wal ard wa hiya madaniya bi ittifaqi ahli al-ilm ita madaniya ce ma'ana ta sauka a Madina ne ga jamhurin abinda malaman tafsiri sun kai ittifaki akan sa an gane ko ko amma abuta ilmi yace wala yu'rafu mukhalifun fi dalika ba a samu labarin ba wani wanda ya saba an gane ko ya ce intaha kenan in kaga an sa alif da ha babba an yi digo ana rufin intaha in kaga an sa alif da lamun an ka kha'un wa ana ila akhirih yace to min at-tahrir wa tanwir kaga daga cikin at-tahrir wa tanwir ya dauko wato wato wannan wannan magana din wannan shi ne abin da malam ya kawo game da wannan wato sura to muna kawo wannan kuma saboda amfanuwar ɗalibin ilimi game da irin abin da yake zuwa to shikenan zamu tashi akan mas'ala ta farko to ina ganin ayar da take akan jerin ayoyi tana cikin littafin asiratul qur'an al-majid dole dai da ita zamu fara din mas'ala ta 734 a cikin littafin asiratul qur'an al-majid wa ajwibatu hana muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qaddimatul mar'a fi ayati haddi zina ya akai aka gabatar da mace a cikin haddin zina wa qaddimar rajulu an ka gabatar da namiji fi haddi sariqa game da haddi na sata yace kulna za mu ce li'anna zina domin ita zina inna ma ya tawalladu tana haihuwa ne ana samar da ita ne min shahawitul wiqa'i daga shawa ta son hada ma juna daga alwuqu'una a hada waqa'a an gane ko laraba sun kace man waqa'a waqa'a duk wanda ya sanya hannu to sai ya fada cikin rami in bai anniya ba yake cewa min shahawatul wiqa'i wa shahawatul mar'ati aqwa shawan mace ita tafi karfi wa akthar kuma ita tafi yawa an gane ko To, wasariƙatu ita ko sarƙa inda mata tawalladu tana haifuwa ne galibi minal jasarati daga wato jasara, kamar a ce wato ƙarfi, shi yasa an ka kira gada aljisru domin abu ne mai ƙarfi ana taka samansa. Minal jasarati daga juriya, an gane ko, wal jara'ati da yaji, nacewa, wal kuwwati da ƙarfi, ita sata ta gade haka galibi, wa zalika fi rajuli akthar kuma cikin namiji an fi samun wannan wa aqwa kuma shine yafi girma kiran kowanne an hankalta ma ɗaya daga cikin su ina fata an fahimce ni ma'ana abinda an ka hankalta ma ita mace wajen zina ta fi ƙarfi domin sai da yadda ta kuma ita take ja take ba da yadda an gane ko ita ko sata inda an ka ce wa sariqo sariqo saboda galibin sata tana buƙatar ƙarfi da rashin imani da ɗaukar makami da abin da ya kama da haka shi yasa sai an ka fara da kowa inda ya fi wato dacewa kinan balaqatu taqdimi wa ta'khir wannan kan shine zaka yin bincike a cikin alqur'ani ko cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam ko cikin usul tafai na hadisi ko kuma a wani juz'i na alqur'ani ko kuma a cikin alqur'ani gaba daya wannan shine abin da malam ya kawo an gane ko to sannan kuma da an kace azzaniyatu wazzani fajlidu kull wahidin minhuma mi'ata jalda nan sai mun yi hattara akan wanda suke amfani da lokacin bata shari'a azzaniyatu wazzani mazinaci namiji da mazinaciya mace sai an kace ai musu bulala in waɗanda musu taɓa yin aure bane kuma auren aure ne wanda an sadu da juna to wannan idan mun an kai faɗi wannan to da wasariqu wasariqatu da barawu da barauniya to shi kalima ta ismul fa'il tana nuna mutun ya yawan maimaita abu in ya aikata so dai sai a ce sadaka koko in yana gayi sai a ce yasriqu in kuma ta ta ta yi zina so dai sai a ce zanat koko in na biyu ne misali in ko tana gayi ne sai a ce tazni to amma an ka ce azzaniya ya nuna cewa aikin ta ne asari ko aikin sa ne sai suka ce to kinan ba a yankin mutum hannu ba a yi ma mazinaci haddin zina sai in ya taba aikatawa so ɗaya so biyu so uku saboda Allah ya kawo ismul fa'il to wannan istinbati na luga ya saba ma alqur'ani ya saba ma sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam da haka ba za a aiki da shi ba ko so ɗaya mutum ya aikata an kama shi sharuɗa sun cika domin akwai sharuɗa na zina kafin a yi jehe ko a yi buloli akwai sharuɗa na wato abin nan abin nan me suna na sata kafin a yanke duk da yake su kafirai ba sa faɗan wannan sai ka kuma cikin littattafan furu na fiqhu zaka ga wato wannan kadiba cikin littafi sunan shi ilajul qur'an lil jarima na abdallah bin muhammad al amin shanqiti dan muhammad al amin shanqiti risalakin shi ta masdar da ya rubuta a jami'a ta madina zaka ga wannan wanda kuma shine yanzu shugaban wato kismi na tafsiri a jami'an madina kuma mai yin tafsiri a masallacin manzo sallallahu alaihi wa sallam ya karbi wurin mahaifinsa an gane ko da sauran littattafai ba sai wannan littafin ba kaga sharuɗan da aka kafa kafin a ce za a yanke hannu din an gane ko to idan babu shurutul wujub da shurutul sihha kawai ba wai musulunci ya ce a yanke hannu bane yadda makiya suke zakuwa suna kokarin tallata shari'ar musulunci to wannan ya kamata mu ƙara shi sai kuma wannan aya ita ma dukkan su sun kawo ta to sai mu fara da shi littafin as'ilatul qur'anil majid tun daga da shi muka fara a mas'ala ta 735 malam yace fa in kila idan anka ce kaifa qaddama ar-rajula ya akai Allah ya gabatar da namiji fi qawlihi a cikin fadarsa ta'ala madaukakin sarki azani namiji namiji mazinaci la yankihu baya aure illa zaniyatan sai mazinaciya aw mushrikatan koko mushrika wazaniyatu ita ko mazinaciya la yankihuha ba mai aurenta illa zanin sai mazinaci aw mushrik ko mai shirka to misali can an fara da azzaniyatu to nan kuma sai an fara da azzani me yasa malin yace kulna zamu ce li annal ayatul ula domin aya ta farko sabaqat ta gabata ni li uqubatihima akan uqubasu alama jana ya nakan abinda sun ka aikata abinda za a yi musu waccan aya tana bayani ne akan wato abinda za a aikata musu li uqubatihima alama janaya saboda a yi musu uquba a yi musu wato haddi akan abinda sun ka aikata janaya abinda sun ka aikata na jinaya na laifi wal mar'atu hiya al-aslu fi tilka al-jinaya ita mace ita ce asali lima zakarna saboda abinda an ka ambata ita ke ja dama malamai sun faɗi matakin mataki na zina kamar yadda Allah ya ce wala taqrabu zina ka kusanci zina balantana ma hakku yi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowace gaba ta dan adam tana da rabon ta na zina ido suna da rabon su na zina kallo baki na da nashi rabo shine wato magana sannan kun abin nan hannu yana da nashi rabo shine damka kafa tana da nata rabo shine tafiya wajen da za a yi zina to sannan kuma zuciya tana nata rabo shine kwaɗayi sannan kuma farji shi zai gaskata wannan ko ya karyata shi duk dai gaban ƙarshe dai suna da nasu rabo tunda kunne ma sai a ce to ana iya kiyasi su ma suna da nasu rabo jin maganar mace da mayar mata da amsa to shi yasa sha'ir sai shi koyi nashi hikima ya kawo sai ya ce mataki guda shidda ne nazratun fabtisamatun fasalamun fakalamun famaw'idun faliqa'u nazratun abu na farko shine kallon juna da an kalli juna sun ka gane irin su ne an ka gane juna an kai kallon juna kamar kallon sani an ka tura ma juna sako fabti samatun sai ayi murmushi to kenan shikenan magana ta kare fa salamun sai ayi sallama ai gaisuwa irin tasu ba sallama irin ta addini musulunci ko ko ana ayi mayin ta musulunci tunda ta addanci ne za a aikata ba ruwansu fa kalamun sai ayi magana fa mau'idun sai a dauki alkawali inda za a haɗu appointment fa liqa'u sai a haɗu mu kuma sai mun ka ce fa fasadun sai a aikata banna haka mun ka kara ma sha'ir to wannan su ne matakai malam yace to wal ayatu thaniya aya ta biyu an gane ko subiqat li dhikrin nikahi ita ko an fara ambaton ta ne abin da ya gabata ko ko abin da an ka fara ambata ana bayani ne kan wato nan aure daura aure war rajul huwa al aslu fihi shi namiji shine asali a cikin daura aure urfan a asali li annahu huwa ragibu galibi namiji shine ke kwadayi ya nuna yana so wal khatibu ke neman auren mace dan ba al khatibu mai magana bane a'a nan khatib nan mai neman aure wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa'i wal badi'u an gane ko shine mai farawa bi talabi ya nemi mace galibi bi khilafi zina sabanin zina fa innal amra fihi bil aksi al'amarin zina shi ya juya mace ce galibi take neman namiji galiban ma'ana ita ke yarda ko da namiji ya neme ta in ba ta yarda ba yadda zai yi tunda duk shari'o'in duniya an san ita ke da rauni kenan ko ko annabi kake mace ta tace ta neme ta to galibi ita ake ba gaskiya shi yasa annabi Yusuf annabin Allah ne dan annabin Allah ne jikan annabin Allah ne tattaba kunna annabin Allah ne amma da mace tace shi ya neme ta sai an ka rinjayar da wato zancen ta sai da an ka bincike dai sanana a gane shine yake da gaskiya to don haka karanta kasance ka ustazu ko mallam ko mai huduba ko mai hawa minbari ko ma menene wallahi ka kyamata tunda ka ga yadda sun kai ba annabawa sun ka shiga gidan kasu to kai kai wallahi kana tiya kasu in ba kai anniya ba gakkata duk zuwa wani tawili ka ce a kai kaza kaza na ko ya kace ko kan kace ko ku kaza na wallahi bari in ba ka sun shedan yayi maka tarko Allah kai mu tsari to wannan shi dai ne abin da malin ya kawo waɗansu kuma sun ka cewa inda an ka ce azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihuha إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين أهن كالتام قصة سبب النزول كان ونا آية cewa wani ne zo misali ya tambayi manzo Allah sallallahu kan matashi tana zina yace mai to ka sake ta yace to yana jin tsoro in ya sake ta wannan rayuwar shi za ta bi ta yace to in ya ga dama kenan sai ya rike ta da wannan wadan sun kace wannan asar ya nuna tun ko ya san matarsa tana zina yana iya rike ta sai dai akwai hatsari tunda da UCU ta jahannama za shi kenan ya yarda sai jahannama wasu kace wannan hadisin tana yawa mansukhi ne tunda an ce wa hurrima zalika alal mu'minin wasu sun kace ya inganta amma dai abu ne wanda an ka haramta mutun ya rika kenan rikonta abu ne wanda an haramta shi daga baya almuhimmu dai akwai maganganu masu yawa sai suka ce to an hankalta ma sabab na zancen wanda ya zo ya yi tambaya din koko tunda za a yi zancen li'ani ne za a buɗe kissa ta li'ani to kuma wanda ya zo ya ce an nemi matar shi namiji ne shi sa an ka fara da azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika abinda malamai suka ƙara kenan mai so ya ƙara koma cikin littafin tafsiri dan ya ga abinda malamai suka faɗa ni dan tsakaro mana ne mas'alan mu ta gaba sai mas'ala ta 736 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in kila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai allah ce azzani mazinaci namiji la yankihu baya aure illa zaniyatan sai mazinaciya au mushrikatan ko kuma ci mushrika kafira ai la yatazawwaju baya aure wazaniyatu ita kuma zinaciya la yankihuha ba mai aurenta illa zanin sai mazinaci au mushrik ko ko mushriki wa nahnu mallin yace mu nara muna ganin azzaniya mazinaci yankihu yana auren wani lokaci al'afifata mace kamamma wal muslima kuma musulma wazaniyatu kuma muna ganin wata mace yankihuha wanda ke aurenta al'afifu kamamme wal muslimu da kuma musulmi ina fata an fahimce ni sai ka iske musulmi ya auri mazinaciya da ma ba ma musulman ba sannan kuma ana ganin afifa mace kaman ma sai kaga wanda ya aure ta ba na razzani yanki hul afifa sai ga mazinaci ya auri mace kaman ma musamman irin abin da ake yi saboda kuɗin wani abin duniya fasiki ya zo mazinaci an san shi amma sai a ɗauki mace kaman ma a bashi saboda wasu dalilai ko don saboda wato shi dan family ne ko dan saboda yana da alaka da mahaifiyarta ko dan shi dan uwan mahaifinta ne ko ko dan saboda yana da kuɗi ko dan saboda yana matsayi ko cimma wani buri na duniya an gane ko yanke hul afifata wal muslima ko ko aure musulma shi ba ma musulmi bane ma misali sai aure musulma irin yadda ake ta dubara yanzu turawa su zo su ga wata mace suna so sai a ce ai an ba su kalmar shahada ai sun yarda da addinin musulunci ƙarya babu wani addinin musulunci an ba mutane kuɗi sun ce ai ya musulunta ƙarya ne yana da kyau mutane su yi hattara da irin waɗannan ababen to sannan kuma wazaniyata za a ga mazinaciya kenan wa narar zaniyata ne yanki hal afifu sai a ga kuma mutumin da yake nagari shi baya zina amma wata shi ta riga ta lalace kamar yadda ake cewa da larabci la taruddu yada lamis ba ta mai da hannun wanda ke shafarta an gane ko ma'ana kenan ta zan babban mazinaciya duk da shi ita ce fassara da dai an kafe ɗauka amma sun ce a ba ana nufin ba la taruddu yada lamis ba ta mai da hannun wanda ke shafarta mace ce ko kaza ko kaza amma dai zance mafi inganci an ce mace la taruddu yada lamis duk wanda ya zo daidai na ta zan kamar tasi kenan wal muslimu kuma sai a ga zani ya yanki hal muslimu musulmi ya aure ta kenan yanzu misali zamanto tunda ya ce mushrika da kuma mushrik an gane ko sai a ga mace zaniya ta amma musulmi ya aure ta wani lokacin musulmi musulmi da suke tafiya turai su zo sai su iske turai akwai matsalar samun takarda su iske wata karuwa sai su yar kasa sai su aure ta da hujjar za su samun takardun kasa daga baya su ce sun sake ta su ce to dama dai ai lalura ta ad-daruratu tubihul mahdurata in ji malamai wa daruratu tuqaddaru bi qadariha ana dai ta yin abin da aka yi Allah dai shi gyara dan haka in mutum ya mutu cikin irin waɗannan abubuwa ya san zai haɗu da Allah ba daidai ba Allah kai mu na tsari to mi a amsa wannan malin yace kulna zamu ce qala ikrima ikrima yace nazalat hadhihi al-aya wannan aya ta sabka fi bagaya an gane ko a cikin bagaya wato jam'i na baghiya ko baghiyu an gane ko shine ba sai an karata um ba al baghiyu shine karuwa an gane ko al musirat waɗanda suke masu hali kunna bi makka waɗanda an makka wa kanat buyutuhunna tusamma fil jahiliya gidajen su a lokacin jahiliya ana kiransu al mardiya gidajen da an ka yarda da su to ai dole na mai kwanda shi da gidan banda wa kana la yadkhulu alaihinna illa zalim ba mai shiga cikin wannan gida sai mazinaci min ahli alqiblati na daga mutanen alqibla musulmi wanda ke dan cewa cewa aw mushrikin ko mushriki min ahli alawthan na daga mutanen da suke wato masu bota ma gumaka fa arada jama'atun min fuqara'il muhajirina sai waɗansu daga cikin talakawan muhajirin waɗanda suke muhajirin wato mutanen makka waɗanda sun kai hijira an yanki hunna su aure su an gane ko suka so su aure su to fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka zajran dan ta yi tsawa zajr fa zajirati zajra su yi tsawa ta tsawatar lahum gare su an zalika daga wannan to wannan shine abin da malam ya kawo to amma kafin mu karkare tun da lokacin mu ya fara matsowa nan dole sai mu hankalta mu wani abu nan an ce kunna bi makka su matan suna makka kuma an ka ce fuqara'ul muhajirina to muhajirina kuma su ne wanda sun kai hijira to ya kamata a ce suna madina su matan to amma ya an kai haka to ko dai mu dauka nan da an ce fuqara'ul muhajirina saboda su waɗannan matan suna da hali sai su fuqara'ul muhajirina tunda namiji yana son ya auri mace wani lokaci wadda dama gidanta akwai komai komai aiki ta komai kuɗi ta tana da komai da komai nata bakin shi in ya zo ya iska abinci ya wanke goma ya sa biyat ya wanke hannun shi guda biyu masu yatsa goma shi ka loma cikin wato yatsa biyar dama akwai masu irin wannan wanda bai so mace sai mai aikace komai kuɗi mai gidaje da abin da ya kama da haka to anan sai zama to kamar su ga riwaya waga da an daga ikrima su suna a madina amma sai suka so waɗancan karuwan matan ba sa hankalta ma irin dattin da ke tare da su an gane ko tun da wani lokaci galibi abin da ke jan namiji kuɗin mace da kuma kyawunta ba wai bannar da take haifar suwa ba da irin zuri'ar da za ta haifar mishi bayan shi sai zo ya haɗa to kenan suna son su aure su saboda su samu sauki tunda su muhajiri ne suna Madina sun yi talauci in sun ka aure waɗannan suna ganin za a dan samun sauki sauki cikin al'amari sai aya ta hana kenan talan za ka gane abin da ke nufi da al-muhajirin kenan sun yi hijira ne su suna Madina su ko waɗancan suna Makka ko kuma nan shin a Makka ne sun ka so auren su su shin da an ka kira su al-muhajirin shin suna Makka to in suna Makka na an kira su muhajirin saboda tana yiwa sun yi hijira ta farko a Habaji sun dawo tunda an yi hijira ta farko ko kuma an kira su muhajirin sun yi ta ɗai sun yi ta biyu sun dawo a wani lokaci muhajirin duk ana kira su muhajirin sun yi hijira tunda hijira ta farko ba madina aka yi ta ba an gane ko to sai aka kira su muhajirin saboda sun tafi sun yi hijira sun rasa abubuwa na sun sun dawo yanzu ga talauci sai suka so su aure su hijira ta ɗaya ko ta biyu a habasha ko ko an kira su muhajirin ba su yi hijira ba a madina a'a talakawan musulmi da ke makka bi itibari ma sai ya kunu a wannan lokaci ba su hijira ba amma za su yi hijira sai an ka kira su fuqara al muhajirin to wannan shine kamata mu fahimta daga asar wani na ikrima ko da ya inganta kinan sai a yi hattara ba ko da yaushe na ba ake ɗaukar maganar malami ba a san yadda za a taujihin ta ba ba a san yadda za a fassara ta ba kawai a tai a yi ta faɗin abin da aka ga dama ƙarshe ko da ake zuwa a yi bincike sai ka iske maganar ga irin yadda kamata a yi taujihin ta amma kai kana nan kana ta ba daji wuta ka shiga cikin daji kana kuwa to ƴan uwa musulmi ina ganin ya kamata wato mu dakanta tun da lokaci ya yi muna halinsa insha Allahu ta'ala sai a darasinmu na gaba za mu zo mu dura akan inda muka tsaya abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh